أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan littafi wanda ke bayanin haƙoƙi da darajoja na sayyidina maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama domin mu san al'umma ta san abin da ke kanta na haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam don a kare a kiyaye kada a fada a cikin alfarma ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi sallam da haka zan wajibi ne a san waɗannan haƙoƙa wajibi ne a san waɗannan darajoja domin mi domin sun ta'allani wajibi ne ya ta'allani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila malaman tafsiri suka ce wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam a jinawinsa a jinawin annabi sallallahu ta'ala wasallam sannan kuma a taimake shi a cikin isar da sakon Allah a a bashi duka a kiyaye masa duk haƙoƙin da suka cancanta nashi wanda ya cancanta nashi alaihi salatu wassalam a kiyaye su to kaga wannan wajibi ne Allah Allah ne ya ce haka to kaga in ba a karanta waɗannan haƙoƙan ba za a san su za a san yadda za a kiyaye su haka ba za a sani ba za ka sanin wannan abu wajibi ne ga al'umma nan muna cikin bayani akan ɗabi'u da halaye na ma'aiki sallallahu ta'ala sallam waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala girmama shi da su kuma bai ba kowa ba irin waɗannan ɗabi'u ma'ana babu wanda Allah ya tattara ma waɗannan ɗabi'u in ba sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala sallam ko kuma a ce ba wanda Allah ya cika ma waɗannan ɗabi'u. Allah ya ba da waɗannan ɗabi'u ga annaba da mursalai da waliyai da salihan bayin Allah, haƙuri ne, yafiya ne, kunya ne, gudun duniya ne, tawazu'i ne, tsananin tsoron Allah ne, sadaukanta ce, menene ga sunan dai kowanne akwai abin da Allah ya bashi. Akwai kuma abin da ya fice, kuma Allah ya ba su dukan. amma a matsayin samfur suke wanda ya cika ɗabi'un gabaki ɗaya ya zo da su cikakku shi ne sai ina maulana rasulullah da aka yi kita inda ma buɗistu li mima makarimal akhlaq an san makarimul akhlaqi a wajen wasu annaba manzanni waliyai da sauran salihan bayin Allah an san makarimul akhlaqi sai kaji Allah tabaraka wa ta'ala na yabawa annabi watan Isma'ilu إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ونوريكم الله نائبا النبي نوح إنه كان عبدا شكورا ونوري الله نائبا النبي أيوب إنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب kowanne dai da irin kana siddiqan nabiya kowa dai da irin abin da Allah ya sa ya fice akai tare da dukkan sun tara waɗannan ɗabi'u amma duk a matsayin samfur ne ana ganin haƙuri ko to samfur ne aka gani mai cikakkiyar sifa haƙurin shine su inda maulana rasulullah ana ganin sifa ta tsoron Allah eh haka ne to matsayin samfur ce duk wanda aka gani mai cikakkiyar sifa tsoron Allah shine sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kai imam qabi iyale biyo dinnan sifofi yana karanta su gaba gaba darba darba to muna cikin husnu ishiratihi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kyakkyawar zamantakewar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam kyakkyawar iya zamantakewa na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to قال أنس وقال أنس أنس بن مالك رضي الله عنه يجي ما التقم أحد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التقم أحد ونن حديثي ده أنس بن مالك ya yi bayani a kan shi wanda za mu karanta ɗin nan watan imamul bai ya roce shi a cikin dala'ilun nubuwa al-imam al-bazzar ya roice shi shi ma takan abu hurairata da abdullahi ibn umar abu dawuda da tirmidhi da baihaqi sun roice shi abu dawuda a sanar ɗinsa tirmidhi ma da baihaqi a dalailin nubuwa duk sun fitar da wannan hadisi haka imam suyudi yace a cikin watan manahidus safa bi takhrij ahadith shifa nashi takhrijin hadisan shifa talqabiyya abinda imam suyudi rahimahullah yace kenan yace mal taqama abinda anas ibn malik yace mal taqama ahadun uzna rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama fayunhi rasahu anhu yace mutum bai taɓa matso kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ba yayi dab da kunnan annabi sahabbai saboda sake wadda suke da shi tsakaninsu da manzo Allah saboda sake wadda manzo Allah yake yi da su in za su yi sirri da shi mutum bai son kowa ya jiya sai ya zo daidai kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar zai sa kunnan a baki kamar zai sa kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam a bakinsa in yayyo dab bakinsa dab da kunnan ma'aiki sallallahu ta'ala sallam to in aka yi haka nan in sahabi ya manzo Allah sallallahu haka nan fa yunhi ra'sahu annabi sallallahu ta'ala sallam ba a taba ganin ya janye kansa ba daga bakin wanda ya karo bakin shi ga kunnan manzo Allah saboda kada wancan ya zan bai ji dadi ba sai ya kare da kanshi ya cire ya janye bakin shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya janye kansa حتى يكون الرجل هو الذي ينهي راسه hatta yakuna ar-rajulu huwa alladhi yunhi rasahu har wanda ya kawo bakinsa ga ga kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sai shine wanda zai janye sai ya fare nisantar da kansa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya janye kansa kaji maltaqama watan abinda al- a- a- a- wannan lugha iltaqama eh, watan cika baki da wani abu da ake cewa luquma luquma loma wanda ake cika baki da ita to yadda yayo dabda kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya sa kunnan a cikin bakin shi ne an fahimta saboda tsananin kusanci sai aka kamanta shi da kamar ya sa kunnan a bakinsa saboda matsewar bakinsa da kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam shine don haka ya sumanta shi maltaqama luqmatu na'am وما أخذ أحد بيده فيصل يده وترك wama akhadha ahadun wani bai taɓa riƙa hannun annabi sallallahu alaihi wasallam bai kama hannun fa yursilu yadahu manzo Allah ya saki hannun حتى يصلح الآدم har sai shi wanda ya riƙa hannun yursilaha ya saki hannun annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi bai janye hannun shi duk wanda ya kama hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙe to annabi bai cire hannun ko bai ja hannun sai shi wanda ya kama hannun ya fara saki sannan manzo Allah ya saki saboda me saboda iya zama da jama'a saboda husnul mu'ashara sallallahu ta'ala alaihi wasallam
ولم ير مقدم ركبتيه بين يدي دليل له ولم يرى ba a taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam muqaddiman yana mai gabatar da rukubatai guwawunsa guda biyu baina yadai jalisin lahu gaba ga abokin zaman shi ba gaba ga abokin zaman shi ba domin me don kada ya takura mishi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam وكان يبدأ من لقيه بالصلاة wa kana yabda'u man laqiyahu bis salam shi ke fara gaida wanda ya hadu da shi wannan hindu dan abi hala ya ka wannan wai ce wai yabda'u man laqiyahu bis salam saboda tawazu'i da iya zamantakewa da mutane na manzo Allah sallallahu ta'ala sallam manzo Allah shi ke fara gaida wanda ya hadu da shi bai jira sai an gaida shi saboda ni saboda shine mai karantar da tawazu'i mai karantar da duniya tawazu'i in ana jin sifar tawazu'i kamar labarin ta ake ji to ga mai sifar ta tawazu'i na hakika wanda ya zo da cikakkiyar sifar ta tawazu'i sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da girman sa da darajar sa Allah bai yi ba kuma ba zai yi ba halitta wadda ta taraɗi ko ta yi kusa da girma da darajar manzo Allah babu ta
ويرفع dukkan halitta gabaki ɗaya tana ƙarƙashin maɗankwarin takalmin manzo Allah صلى الله عليه وسلم a hamasihi madankwarin takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wata halitta annabi sallallahu alaihi wasallam ya take ta haka a daraja tana karkashin madankurin takalmin sa sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka in ya hadu da wanda ya hadu da shi bai jira sai ya gaida shi saboda tawazu saboda kuma wadatuwa dalili na biyu kuma wadatuwa ya wadatu ga barin gaisuwar kowa saboda Allah ke aiko mala'ika Jibrilu ya ce je ka gayan mun da bawa na manzuna Muhammadu To wanda Allah ke gayarwa mala'ika Jibrilu ta kanas ya taho ya gaida annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce Allah ne ya ce a gaishe ka ya ce yana gaishe ka To wanda rabbul izzati wal jalali ke gayarwa haka bai sauraron gaisuwar kowa bai kwaɗayin gaisuwar kowa kowa ma ya aji gaisuwar shi shi zai gani shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaji wadatuwa kenan dalili ne wa yabda ashabu bil musafahati kuma shi ke fara yake fara wa sahabban sa bil musafahati da musafa ba su hannu
لم يرقد ما أدر إليه بين أصحابه lam yurqad ba taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da dai ba ma dan rijlaihi آه.
yana mai miƙe ƙafafunsa bai na ashabi tsakanin sabansa hatta bi ƙasbi ma alahajin balle balle ya kukunta ga wani kaga mutum yana cikin taro ya miƙe kafa shi wasu za su tafura musamman in wurin bai da yalwa ko ku taro akwai taro da yawa kaga dole a bashi wurin da kafa shi za ta miƙe jiya da wasu za su tafura to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba ganin ya miƙe kafa shi bayyana ya dai ashabihi gaba ga sahabban shi hatta bi qabihi ma ala ahad har a ce ya kukunta ga wani babu ba zai yi ba in ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe kafarsa to ba kowa a gaban sa haka eh ba kowa a gaban sa amma ina cikin jama'a wasu na gaban shi wasu na can wasu na can an yi zobe haka misali da haka ake zama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai miƙe kafa saboda in ya miƙe kafan dole sai kowa ya buɗa ya matsa don a ba manzo Allah filin da zai miƙe kafa ya wala amma tare da haka manzo Allah bai sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda iya zama da jama'a
يكره من يدخل عليه.
yukuyu man yadkhulu alaihi duk wanda ya shigo wajen shi manzo Allah zai dahaba haba da shi zai ta girmama shi Mm, ya ta karrama shi وربما منزله ثوبه saboda girmamawa wasu lokuta ma sai manzo Allah ya shimfiɗa mai tufafin shi mayafin da ke yake lulluba sai sai- sai ya cire shi haka sai ya shimfiɗa sai ya ci wani bismillah bismillah bismillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Mm.
ويخبره بالوسادة wa yuthiruhu bil wisadati kuma yana daga cikin girmamawa annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda yazo sai matashin da yake aj- yake dan kishin gida kai shaka ko wanda yake aje kafafun shi haka dan akwai matasai kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan matashin manzo Allah da mutum ya zo sai ya ce to an shi kadan kadan gincira ko an shi kadan jingina matashin da yake amfani da shi zai dauka yuthiruhu ya zabi wani da wannan matashin ya bakkan shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda iya zama da jama'a
الذي ذهبه wannan da take karkashin shi fa wannan matashin da yake aje cinya sa karkashin shi domin ya ji daɗin zama saboda in cinya ko kuma jiki yana yana ga ƙasa haka in ya ɗauki lokaci sai ya ji ya ji ba daɗi amma in yana kan wani abu wanda zai ɗan taso ko mai taushi haka wanda zai ɗan taso da shi mai ɗan tudu-tudu haka to zai ji sauki wannan shine dalilin amfani da wannan matashin to in wani ya taho manzo Allah na iya ɗaukar wannan matashin sai ya bashi ya ce an shi ka dan aza
ويعزم عليه بالجلوس عليها ويعزم عليه بالجلوس عليها kuma zai matsa mashi akan ya zauna da Allah ka zauna ci ba ya rasulullahi yanzu ma- matashin da kuke kai ne zan karba ai, akwai nauyi ci a ba komai ba komai an shi a zauna a zauna a zauna a zauna sai ya matsa mashi ina wa azimu alai sai ya rika hada shi da Allah ya rika yi masa magiya don Allah ka karba ka zauna don Allah ka karba ka zauna kaga ya azimu alai ke magiya ya rika mai magiya alaihi akan ya karbi wannan sujudus alaihi akan ya zauna kan wuta da nan in abawai har in an ci karo da yaƙiya to zai rika hada shi da Allah
ويكني wai kan ni ashabahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga fuskokin girmamawa sa yukan ni yana kina yana alkunya ga ashabahu sahabbansa e bai kiran sunan mutum karar sai dai ya ce Abu- abi fulan ko ibnu fulan ko abi fulan Mhm.
ويدعوهم بأحب أسمائه kuma yana kiran sahabbansa da mafi soyuwar sunayensa ma- sunayensu sunan da mutum ya fi so to manzo Allah da shi zai kira shi saboda ya ji daɗi ba zai kira shi da sunan da bai so ba
تكلمة له ta karimata Allah domin girmamawa ga sahabbansa
ولا يقطع على أحد حديثه yana daga wato yana daga halaye kyawawan halaye ko kyawawan ɗabi'u na zamantakewa na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam la yaqdaw ala hadin hadithu bai yanke ma kowa zancensa in mutum ya koro zance saboda kaifin hankali domin yana daga kaifin hankali in mutum ya fara magana kakka datse shi ka bari sai ya wataƙila ma abin da za ka faɗi cikin magana shi sai ka ji shi wataƙila abin da za ka faɗi in ya sauka wannan abin baka faɗin shi baka faɗin shi za ka samu abin da zai sa ba sai ka faɗi abin da za ka faɗi ba tuna daga kaifin hankali na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma iya zamantakewa mutum bai fara magana manzo Allah ya dace shi ya yanke shi daga magana a'a sai ya sauka tsaf sannan manzo Allah ya faɗi abin da zai faɗi hatta ya tajawaza har sai watan ya ya kare zancensa fa ya qada'u bi nahayin aw qiyamin fa yadahu balle ya qadahu yanke shi bi nahayin da hani aw qiyamin ko kuma tashi
wa yurwa bintihain aw qiyamin wayurwa ana yin riwaya bintihain da watan intihain karewa aw kuma qiyamin ko kuma tashi in ya tashi ka kasance ya kare magana ta kare
warwiya warwuya an yi ruwaya annahu kana la yajlisu ilayhi ahadun wa huwa yusalli illa ghaffafa salatahu watan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam la yajlisu ilaihi ahadun wani ba zai zo ya tsaya ko ya zauna ilaihi yana mai fuskanta shi ba an gane aka ce nan ba wai sai mai yana fuskanta shi ba ilaihi ba tana nufin taujihi ba a ilaihi mai ma'ana inda ce ba wani wanda zai zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana sallah manzo Allah na sallah illa khaffafa salatahu fa ce yayi sauri ya ƙara sallan nan dan bai san uzurin wannan ba bai san ai dadi ana jiran shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da haka in ya ji wani ya zauna kusa da shi an yana sallah to sai ya sauri ya ƙare domin bai san menene ko ko yana son ya ji menene bukatar shi wanda za a sallame shi a sallame shi ya tafe shi kada ya zauna ya takura kada ya damu da jira sallallahu ta'ala alaihi wasallam was'alahu an hadisi wasalahu ya tambaye shi sai ya yi sauri ya kare cewa ne lafiya kana jira na ne kana son gani na ne kana son magana da ni ne akwai wata bukata maza Allah sallallahu alaihi abin da zai ce ke fa idza faraga aya fa idza faraga in ya kare da bukatar wancan ko ya kare da zance da shi ada sai ya komo ila salati zuwa ga sallar shi kaga kenan bukatar wancan ta sa ya yanke sallar ko ya takaita ta ya sallame sannan ya koma ya saurare shi da ya kare kuma ya dawo ci gaba da sallar shi
wa kana akthara an-nas zaman tuman wa kana akthar an-nas tabassuman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo shine mafi watan yawan mutane tabassuman murmushi
wa alayhi nafsan wa atyabahum nafsan kuma shine mafi dadin su ga nafsan rai Mm, mai dadin rai mai kyawawan halaye mai kyawawan ɗabi'u
ما لم ينزل عليه قرآن ما لم ينزل عليه قرآن أو ي... أو مين أو يعيد أو يخطب aw ya'iz aw yaqdu annabi sallallahu alaihi wasallam za ga wasu kasar washe matukar dai ba a saukar da alqur'ani ba da an saukar da alqur'ani to ba sani ba sawo annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ba shi bane wanda ka sani dazu ne sake uskan nan to yanzu babu ta daidai lokacin da ake isar da sakon Allah don ka a dauki abun da da wasa don ka a dauki abun saku saku ko kuma ya'iz matukar ba wa'azi yake ba aw ya ko kuma matukar ko ya faɗo ne إيه أو يخطب matuƙar ba hudu ba yake ba ka san hadisi ya ce hadisin jabir da abdullah ya ce ya ce in yana hudu ba ka annahu munziru jeshin kamar kwamandan yaƙi idanunsu su ihmar ratsaina idanunsu za su jajawar su kaɗe fuskarsa watan watan ta ta ta, ta murtuke irin kamar ba sani ba sabo saboda ni saboda sako Allah ne ake sawa wa'azi ne kuma ana karewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya komo adiya wata iri yadda ya saba saboda za a yi saurin harkoki da hidimomi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam
وقال عبد الله بن الحارث wa qala abdullah ibn al-harith abdullah ibn al-harith yace ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول ban taɓa ganin wani wanda ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam murmushi ba
وأن أنس wani anasin an karɓo daga anas ibn malik yadda Allah tabbata gare shi كان غنم المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم Mm.
إذا صلى الغداة بآنيتهم فيها الماء Mm.
فما يؤتى بآنية إلا غمس يده فيها Mm.
وربما كان ذلك في الغداة الباردة Mm.
يريدون به التبرك sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam anas ibn malik yadda Allah ta tabbata a gare shi yace Mm, anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu wannan hadisi hadisi ne ingantacce kuma karewa da karau na muslimi hadisin muslim ne asayyu muslimi yace abinda anas ibn malik yace kana khadamul madinati khadiman madina duk inda wani khadimi yake a wani gida a- a madina khadimai waɗanda ka ayyuka gidaje su ne khadimai khadimin wane khadimin gida kaza khadimin gida kaza khadimin wane khadimin su wane to waɗannan su ne khadama an gane khadiman madina gaba ke da sun zamo ya tuna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam suna zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam idza sallal ghadata in yi sallaci asuba sai a zo a yi dako dako kofin masallaci watan suna zuwa da me suke zuwa ce bi aniyatihim fi halma'u kowa da ƙwarya tai da ruwa cikinta kowane khadimi fa kuma aiko shi akai da gidansu da gidansu je ruwan nan akai manzo Allah ya sa mana hannu ci fama haka yake kama yuta bi aniyatin illa gama sai da hufiha ba a taɓa zo mai da ƙwariya ba face manzo Allah ya yi abin da ake nema abin da ake so ya tsumbula hannu haka zai bi ƙoran nan yana tsumbula hannunsa nan wannan ƙwariya ya tsumbula wannan ya tsumbula wannan ya tsoma wannan ya tsoma wannan ya tsoma sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa rubama kana zalika fil gadati al barida anas ibn malik yace wa alo akwai wasu lokutan da ma ana tsananin sanyi ana tsananin sanyin nan kuma musamman kuma da asuba ga sanyi na lokaci kuma ga sanyin asuba sun haɗu amma sanyin bai hana manzo Allah ya tsumbula hannu dan kada waɗanda suka zo da koran nan su koma gidaran su bace saboda iya zama da jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bari su kuma ba su ya tsumbula hannu su kuma kwaɗayin tabarruki na manzo Allah suna son annabi ya tsumbula musu hannu a je ruwan da mata da ƙananan yara da kowa a sha a samu albarkar manzo Allah ka ji yadda sahabbai ke neman albarkar manzo Allah yadda suke kwaɗan neman albarkar manzo Allah da sassafe za a riƙa ko kadimai da ruwa cikin korai abinda kawai ake neman manzo Allah ya tsumbula hannu ba fa addu'a aka ce yi ba a ya tsoma hannu kawai a kai don sun san wannan hannun ba kamar hannun kowa ke duniya ba su sun tabbatar da wannan hannun na daban ne kuma duk abin da ake samu za a ake nema za a same shi albarkar wannan hannun duk abin da ake nema wajen Allah za a same shi albarkar wannan hannun mai tsarki ka ji itikadin sahabbai to don haka duk wanda yake yake da'awar watan zama akan manhaji na sahabbai da tabarkin sahabbai to ya girmama annabi sallallahu ta'ala sallam kuma ya yi kwaɗayin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabarruki da asarun manzo Allah ai hannu asari ne na manzo Allah asari ne wannan ruwan da manzo Allah zai tsumbula hannu ya zama asari nashi to dibe da suke tabarruki da asarin manzo Allah salkata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa cikin ta sahabbai ummu sulaimin tana datse bakin salkat ta aje shi gefe don neman albarka da sun yi shauki akan annabi sallallahu alaihi wasallam ko suna neman eh, wato tabarruki sai su ɗauko wannan salkar sai a tsumbula ta- bakin salkar sai a tsumbula shi cikin ruwa sai a sha ruwa ko kuma a rika sumbantar wannan ko a rika shashafa bakin wannan salkar shekara aru aru fa haka suke rigar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sawa sahabbai bayan wucewarsa sun kai suna tsoma ta asma bintu abi bakr tana tsoma ta a ruwa in ta jika ta jika sai a tsame a matse ruwan aba mara lafiya ya sha warki ka ji yadda suke tsakanin su da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma shine hakikanin sunna kada a kawo wani manhaji na kore al'umma daga asarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da da'awar shine sunna to an kai karshe ko yuriduna tabarruka bihi a wannan zance kaga wannan zance sai malamai suka ce zai iya yiwuwa maganar imamu alqadi iyal ce cewa yuriduna tabarruka bihi suna nufin tabarruki fa da wannan asari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin bagawi rahimahullah ya royace shi a masabihihi biduni hadhihi ziyada a riwayar bagawi babu yuriduna tabarruka bihi eh saboda haka ala ayyati hala abinda da yake karanta wa sahabbai suna neman albarka da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to alhamdulillah